sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1441 wanda ya daidai da ɗaya ga watan ɗaya ko miladiya bisa kaddarawa 2020 Allah maɗaukacin sarki ya taimake mu ci gaba da karatu kamar yadda muka saba a littafinmu na sharhu sunna na imam aliyu albarbahari Allah maɗaukakin sarki ya masa rahama wanda ya rubuta wannan littafin shekara sama da dubu da ɗari ɗaya da ‘yan kai. Sati da ya gabata mun tsaya ne kan magana ta casa'in da bakwai da ikon Allah yau za mu tashi kan magana casa'in da takwas. Malam ya yi magana cewa lalle bani Hashim, dangin annabi sallallahu Alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya ba su falala saboda kusacin su da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka nan Qurayshawa da dukkan Larabawa a cikin addinin musulunci suna da daraja suna da kima saboda haka kowanne daga cikin su ka bashi darajar shi ka bashi kima da Allah madaukakin sarki ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin su musamman in dai zanto musulmi ne shi ake magana qala al-muallif rahimahullah wa alif fadl al-ansari wa wasiyata rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fihim wa ali rasul fala tasubbuhum wa arif fadlahum wa karamatihim wa jiranahu min ahli al-madinati fa arif fadlahum قال المؤلف رحمه الله بيولف للتاتي الله يمشي رحمه يتي وعرف فضل الأنصاري كسم فللن متانا مدينة كتبتر ومتانا مدينة فإلا دا الله مدعوك كنسر كي يباسو ووسية رسول الله صلى الله, فيهم عليه صلى الله عليه وسلم فيهم كما كسم وسية da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi dangane da su mutanen garin Madina wa ali rasul da iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam fala tasubbuhum karka zagi ɗaya daga cikin su ko wata bakan magana wa arif fadlahum ka tabbatar da fayalan su wa karamatihim da karama da Allah madaukakin sarki ya musu wa jiranahu min ahli almadinati da makotansa ma'ana waɗanda suka zauna tare da shi a garin Madina fa arif fadlahum ka san falalan kowane daga cikin su da dafaka da Allah ta'ala ya bashi da ya ce wa arif fadlal ansari ay min al-aus wal kazrat cikin aus da kabilar kazrat wa sahabatu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama min afdalil quruni sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam suna daga cikin mafificin karnannuka liqaulihi sallallahu alaihi wa sallam saboda fadin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce kairukum karni mafi alkairinku shine wanda ya rayu a karfin a karnin da nake cikinsa wanda ya fi kowa alkairi shine wanda ya rayu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wali anna Allah ikhtarahum li suhbati nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sun samu daraja da falala saboda Allah madaukakin sarki ya zabe su don su zanto abokanan zaman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wajen taimakawa addinin musulunci wali annahum saboda kuma su baya ur rasul sallallahu alaihi wa sallama sun yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama mubai'a wajahadu ma'ahu suka yi jihadi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inda yaje da inda ya dawo wa hamalul ilma anhu kuma su wannan sahabban sun ɗauki ilimi ne daga bakin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wanda ya fi kowane baki tsarki, wa ballaguhu linnasi kuma suka isar da ilimin zuwa ga mutane. Fassahabatu, sahabban annabi sallallahu Alaihi wasallam afdalul qurun su ne mafificin karni, su suka rayu a karnin da ya fi na kowa, wala yalhaquhum ahadun fi fadlihim. Babu ɗaya daga cikin mutane wanda zai iya riskan ɗaya daga cikin sahabbai wajen falala ma'ana babu wani a yau wanda zai iya samun daraja da falala irin ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi sallam, ko a jiya ko a shekaran jiya ma'ana duk wanda ba zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aka haife shi ya tashi ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba duk matsayinsa duk iliminsa duk girmansa duk ɗaukakarsa bai kai daraja ta ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ƙaramin sahabi daga cikinsu to kowaye shi bai isa ya samu daraja irin tashi ba قال صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يتي لا تسبوا أصحابي كركو زاجي صحابينا فوالذي نفسي بيده نارا زيد وند رينا يكي أهننسا الله ملوكين سركي لو أنفق أحدكم مثل أهد ذهبا da ce ɗaya daga cikin ku zai ciyar da kwatankwacin dutsen Uhud na zinariya ma balaga mudda ahadihim ba zai kai kima da daraja da lada ta mudun ɗaya da ya bayar ba wala nasifahu ko da rabin mudun ma ba zai kai ba yani law da saddaka ahadun bi zahabin misl jabal uhud da yau za a samu wanda daga cikin mutane ko jiya ko shekaran jiya ba a karnin sahabbai ba lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi sadaka da zinare wanda tarin ta ya kai tarin dutsen uhudu la yusawi mudda min ash-sha'iri tasaddaqa bihi sahabiyyun ba zai kai daraja da kima ba a wajen Allah maɗaukakin sarki kamar yanda mudu ko rabin mudun sha'ir da sahabi ya bada bi ma'ana da sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam zai bada dan marafan shinkafa a wancan lokacin yau kuma ka zo ka bada trailer shinkafa ko jiya ko shekaran jiya ba za ka samu lada da wannan sahabin ya samu ba fa haza fihi fadlus sahabati wannan fayla ce daraja da Allah madaukakin sarki ya bawa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka wanda ya fi kowa wayanda suka fi dacewa a faɗi fayalansu a girmama su kafin kowa su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa haza fadlun azimu wannan fayla ce mai girman gaske yajibu an yu'rafa lahum ya zama wajibi a kanta a tabbatar da ita gare su radiyallahu anhum Allah ta'ala ya kara musu yadda wallahu jalla wa ala Allah wanda ya dauka ya girma makala ya ce was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal ansari wal ladzina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu Allah madaukakin sarki yace margaya na kwarai cikin muhajirai mutanen garin Makka wanda suka hijira daga Makka suka bi Annabi sallallahu alaihi wa sallam suka je Madina wal ansar da ansarawa mutanen ina mutanen garin madina wallazina taba'uhum bi ihsan da wanda suka biyo bayan su da kyautatawa radiyallahu anhum Allah madaukakin sarki ya yarda da su waradu anhu kuma su ma sun yarda da Allah wa adda lahum jannatin don haka Allah madaukakin sarki ya musu tanadi da tattali na wa'insu aljannatai tajari ta ta har anhar wanda koramin zuma da madara yana gudana ƙarƙashinsu. Wannan duk daraja ce, wakala jalla wa'ala, Allah madaukakin sarki ya sake fada a cikin Alkur'ani ya ce, Laƙadar radiyallahu anil mu'uminina, izi yi bayi unaka ta hata shajarati fa'alima ma fi kulubihim a an zala sakinata alaihim wa asabahum fatahan kariba. Hakika Allah madaukakin sarki ya yarda da mummunai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. a lokacin da suka yi maka mabaya ƙarƙashin bishiya fa'alima su dubu ɗaya ɗari hudu ko fa'alima ma fi kulubihim Allah maɗaukakin sarki ya san abin da ke cikin zukatansu na imani na gaggata Allah da ɗa'a da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam don haka fa anzala sakinata alaihim Allah maɗaukakin sarki ya saukar da natsuwa akan su sahabban wa asabahum fatahan qariba ya ba su sakamako na samun buɗi a nan kusa ba tare da jimawa ba aka yi fatahu kai bara wancan ba a yi ba shi ma kuma daga baya aka zo aka yi ƙala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce Muhammadun Rasulullah Muhammad manzan Allah ne sallallahu alaihi wa sallama wallazi na ma'ahu wa'anda suke tare da shi ashudda'u alal kufari masu tsananta wa kafirai ne malamai suka ce saboda al'amari guda biyu suna tsananta wa kafirai saboda me Allah maɗaukakin sarki sun yi fushi da Allah, Allah maɗaukakin sarki ya yi fushi da su. To, duk wanda yake ya makiyin Allah, to dole kuma ka shi. Fuska ta biyu kuma suna tsananta musu ne don su dawo kan hanya ta daidai su gane cewa gashi can ruha ma'u bainahum. Idan mutum musulmi ne, mumuni ne, ana tausaya masa ana zama lafiya da shi ba matsawa su ma su ce to mu ma bari mu dawo mu me mu musulunta mu mika wuya ma'ana suna tsanantawa arna saboda abu guda biyu na farko sun ki Allah sun ki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kamata a tsananta musu abu na biyu kuma ana tsananta musu dan su gane su ce to su ma ai ai ai ne to yanzu bari su dawo su bi Allah su bi manzon Allah kaga an taimaka musu wannan shine halin sahabbai tarahum rukkan za ka gan su kai mai kallo suna masu yin ruku'i sujjada suna masu yin sajada ma'ana suna yin sallah tare da masu yin sallah suna yin ruku'i suna yin sajada yaftaguna fadlan minallahi suna neman failan Allah wa ridwana da yaddarsa ma'ana failan Allah suna neman aljannar Allah madaukakin sarki kaga sahabbai Allah madaukakin sarki ce suna yin sajada suna yin ruku'i dan neman failan Allah a yau kuma sai wani ya waye gari ya ce yana bautan Allah ne ba don neman ladan Allah ba wanda bai wuce shekaran jiya ma na ji wani yana yin waka ana faɗi wai yana son manzon Allah ne ba don Allah ta'ala ya bashi lada ba shi ka rasa ina mutane suka sa gaba yana son manzon Allah ne shi ba don neman ladan Allah ba ana bautawa Allah ba don neman ladan Allah ba to kaga wannan kokari ake a rusa menene abin da musulunci yake nufi ba a sani ba da waye da waye waɗanda suke shigo da abin suke shigo da shi kuna karɓa a hankali a hankali sai a waye gari musulunci ba shi da kima ba shi da daraja saboda me ana ta kokari ana yi gashi nan dan neman yardan Allah a samu aljannan Allah sai aka ce ai baka da matsala da cewa sai ka nemi aljanna wajen Allah kawai kai abin da kake zaka yi ina fata ana fahimta annabawan Allah Allah madaukakin sarki ya ce da unana ragaban wa rahaban wa kanu lana kashi'in amma yau an waye gari wani shi bautan Allah yake yi san manzan Allah ai bautan Allah ne saboda Allah ne umarni yace ayi to amma kuma sai ce shi ba dan samun ladan Allah yake ba kawai shi dai yana yi ne ka kurin to kaga bai bada gari ba duk abin da ake ya kamata a ce akwai dalilin da yasa kake yin abu Allah madaukakin sarki ya taimake mu gashi nan sahabbai Allah ya ce tarahum ruk'an sujjada suna tayi ruku'i suna yin sujada ma'ana suna tare da masu me yasa suke yi Allah ce yaftaguna fadlan minallahi wa ridwana suna neman failan Allah da yaddan Allah simahum fi wujuhihim alamomin su zaka ganshi a fuskocin su min asar sujudi ta gurabun sajadan su ma'ana idan an je kiyama zaka gansu yasaluruhum baina aidihim wa bi aymanihim zaka ga hasken su ana gane su yuda auna ummati yawmal qiyamati gurral muhajjalina min asar rudu'i ko to za ka gani gashi nan ana ganewa a nan duniya kuma ana gane su ta hanyar takawa bin dokokin Allah da kaskantar da kai ga Allah madaukakin sarki a simahum fi wujuhihim min athar sujud zalika masaluhum fit tawrat wannan shine siffar su a cikin at-taura ashe yan uwa musulmi su sahabbai a cikin at-taura ma an ba da labarin su wa masaluhum fil injil wannan shine siffar su a cikin injila ta annabi Isa alaihi salatu wassalam ka zar'in akraj shada'ahu kaman shuka da ya fitar da tsiransa da aka shuka fa'azarahu sai karfi fastagalaza yayi kauri fastawa ala suqihi ya daidaita akan kaurinsa wanda zai tashi akan shi yu'jibu zurra'a yana burge manoma a wannan lokacin da ya fito ya tashi ya miƙe yake rasa liyagiza bihimul kuffara saboda ya bawa arna kafarai haushi shi yasa imam malik yace dukkan mutumin da yake kin sahabi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama arni ne kafiri ne aka ce menene dalilin ka ya malik rahmatullahi alaihi yace Allah yace li yagiza bihimul kuffara duk wanda ke jin haushin Abubakar to kai tsaye arni ne inji wannan aya duk wanda ke zagin Umar ko zagi matar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ɗaya daga cikinsu Hafsa ko Aisha ko wata daga cikinsu ko Usman Zafan da sauransu, to wannan aya ta ce liya giza bihimul kufara. Don haka dukkan mutumin da ke hawa kurin sai ka gani wani shi abubakar ne ba su ambata, yana zagin sai yana bata masa, wani Umar ne, wani Usman ne, wani kaza ne, haka za ka ga suna yi. Hazihil ayati ce sahabata radiyallahu anhum. Wannan ayoyin dangane da sahabbai Allah ya kara musu yadda tadullu ala fadlihim sai an failan sahabbai wa makanatihim da darajansu inda Allahi a wajen Allah wa inda rasulihi sallallahu alaihi wa sallam kuma sahabbai suna da daraja da kima a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa hum yatafadaluna fi ma bainahum a tsakaninsu su ma wa'ansu sun fi wa'ansu فالخلفاء الأربعة كما يندى أتكين أنبا ما أي الله مدعو كتير تركيا فيه وإنسو من ذني أكام وإنسكو تلك الرسل فدل بعضهم على بعض منهم ورفع بعضهم درجات الله النبي صلى الله عليه وسلم أتكين صحبان سما الله يفيفيت وإنسو فالخلفاء الأربعة kalifofin nan guda hudu abubakar umar usmanu aliyu kum afdalus sahabati ba mai kima da daraja a wajen Allah madaukakin sarki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar wa'annan to kai ma in kana son Allah kana son manzon Allah sallama ya zanto wa'annan guda hudu ba mai darajar su a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam summa baqiyatul ashratil mubashirin fil janna bil janna sannan sauran wa'anda aka musu bushara da aljanna a lokaci tare da wa'ancan ma'ana abdurrahman da'ofi yana biyo bayan wa'ancan sa'id bin zaid sa'ad bin abi waqas abin nan talha bin ubaidillah akwai az-zubair bin al-awwam sannan waye amir bin jarra abu ubaid bin jarra wa'annan sauran mutane guda shida ma'ana ba mai daraja da fayala da ya wuce wa'annan goma a cikin goman kuma ba mai daraja da falala kamar wa'annan guda hudun wa'anda su nuna kalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam summal muhajiruna in ka cire wa'ancan goma sannan sai ka zo a gefe ɗaya kuma muhajirai wa'anda suka yi hijira da garin Makka suka je garin Madina kamar yadda Allah ta'ala yake fifita su wajen ambato li'anna Allah qaddamahum fi dhikri alal ansar saboda Allah madaukakin sarki ya fifita su ya gabatar da al-muhajirun akan me akan al'ansar wajen ambato kowa sabi kunan awaluna tete ne min almuhajirina wal ansari wali annahum saboda su taraku diyarahum sun bar gidajensu wa amwalahum sun bar dukiyoyinsu wa audanahum da guraren zaman su lillah azza wa jalla dan Allah mai girma da buwaye sarauta ba abin da yasa almuhajirun suka bar gidansu sai dan me sai dan Allah saboda me ka bar gidanka zaka je wani gari baka da gida a gurin baka ma dangi a garin ka bar dukiyarka baka da ko sisi kaga mutum zai bari a'a sun je ne dan neman ladan Allah madaukakin sarki don haka annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya tashi buga misali akan niyya sai ce me aman kanat hijratuhu lillahi ko wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wanda ya hijira don a gaya maka innamal a'malu bin niyyati wa innamal likulli imri'in ma nawa to annabi sallallahu alaihi wa sallam dan ya fitar da abin fili na tansu gansu da ma na yanzu kowa ya gane shi ce wanda ya hijira dan Allah saboda hijira an ce babban abu yanzu nan a ce ka tashi ka bar wannan garin da kai da iyalanka a yau a ce ka bar gidan ka bar me ko Abuja aka ce za a mai da kai baka san inda zaka je ka zauna ba Abuja kaga akwai tashin hankali a ciki in ka duba akwai mutanen da wani ƙauyen su kila bai wuce gari a kirga ba yana cikin bukka yana cikin mai amma ya fi mishi kwanciyar hankali da gudun hijira ya same shi ya dawo birni ya dawo kaza ai ba daɗi bane a wajensa ina fatan ana fahimta don me zaka tadda bai taɓa yin bara ba tun da yake sai dai ma ya bada kuma sai ya dawo birni sai zanto kuma gahi nan bara yake yi yana kaza yana kaza to wannan ci gaba ne ko ci baya ne kaga ci baya ne a wajensa ina fatan ana fahimta to saboda haka yan uwa musulmi ya zama wajibi mu gane mu san cewa sahabbai suna da kima suna da daraja musamman almahajirun gashi nan dan Allah suka bar garin su suka koma garin wayansu ta yanda mun ji Abdulrahman da Awfi ko mutum ne mai dukiya mai kudi amma tare da haka ne ya bar dukiyarsa ya bar kudin sa sai da ya koma wani yana ce masa zo in raba gidana in baka rabi saboda manzon Allah sallallahu ya hada su kaji ba kima irin ta wayancan su ma sun girma Allah sun girma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna cewa zan raba gidana in baka rabi mata na biyu ka zabi amarya ko uwar gida wacce kake so zan sake ta ka aure ta ka shago na a kasuwa ka je ka dauki kofa ɗaya dauki kofa ɗaya gona ta nayi komi komi na hada mu je mu raba bangaren da kake so a dauka wannan banda imani me zai kawo wannan ina fatan ala fahimta Abdurrahman da Aufi wanda aka hada shi da shi yace a'a dullani ala soji nuna min kasuwa shikenan aka nuna masa su ku bai ni kai nuka ako to da man dan kasuwa ne Allah ya kaddara zaka samu sai ka samu ya bari anan ma ana ga araba shi da shi da ya koma can gurin yana kamawa shikenan ko wanda suka taho wani ba yanzu in ka duba magai da nake yayi gidan kansa a garin nan ko wani kuma ya je can garin yayi gidan kansa wani kuma in ya zo yanzu kila wa'in yan garin ne a karkashin shi yake me yake taimaka musu to haka ne Allah ta'ala ya ce kawai shi a nuna masa kasuwa Allah ta'ala ya rubuta wa kowa arzikin da ya samu ba ya aune ba kwana kaɗan sai gashi nan da alaman wani fasifasi ko lalle ko miye ne tattare da shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa wannan ba ya ce ai na auri wata mata ce yar garin madina hannabiya kaza da kaza da kaza na awon zinare ya ce aulim walau bishatin kaga kenan ya samu kuɗi ko in ba nake da kuɗi ba za a ce so akuya ko taure ka yi abin da shi ai dai a so biskit ko ko kuma a so dibino amma me aka ce masa ka je ka yi walima ko da da akuya ne to kaga wannan an ci gaba kenan to sun baro guraren su suka hijira fi sabilillahi dan Allah fahum afdalu min al-ansar sun fi al-ansar kenan ko summal ansar sannan su al-ansar wanda suka taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka taimaki sahabbai su suke biyo bayan sa daraja li'annahum qamu bi iwa'ir rasul sallallahu alaihi wa sallam sun tsaya sun tattaro manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun bashi gurin zama wa iwa'il muslimina sun tattaro musulmai wa munasaratin da kuma taimakon da suka musu wa wasauhum bi amwalihim suka daidaitar da su da dukiyansu sun zama abu guda kun baro garinku kun baro kaza to yanzu baka da matsalar gurin bacci ba sai ka je ka yi tanti ba zo gidana in baka rabi kai ma ka dauki rabi zo gona ta in baka rabi kai ma ka dauki rabi zo in raba kaza in baka wa ta'allafu ma'ahum wa ahbuhum suka saba da su suka zanto abu daya suka so su wa ashabu badr sannan in ka ci da wayannan su ma kuma har yanzu sai wayanda suka halarci yakin badar allazina shahidu badar wayanda suka halarci yakin badar aidan lahum fadilatun wa maziya suna da faila daraja sama da wayanda basu je badar ba wa ashabu bai'atir ridwan sannan kuma wayanda suka je bai'atir ridwan akai da su kamar yadda Allah ta'ala ya ce laqad radiyallahu 'anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim hakika Allah madaukakin sarki ya yarda da mummunai a lokacin da suka maka mubai'a karkashin bishiya sun mallazi na aslahu qablal fatih wannan mataki mataki na daraja da kima na sahabbai kira sa'annan wayanda suka yi me suka yi abin nan suka musulunta kafin a fatahu makka afdalu min allazina aslamu ba'da al-fatih sun fi wayanda suka musulunta daraja bayan an yi fatahu makka amma kowa daga cikin su ayyana da fala ko la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fatih ulaika to kullan to kowa Allah ta'ala ya masa alkawarin aljanna a cikinsu su na farkon da na ƙarshen sai dai matsayin na farkon kuma ya fi matsayi na me na ƙarshen ko mi Allah ta'ala ya bada faila yana baya daraja a wahum ya tafada nuna bainahum tsakanin su ma waɗansu sun fi wasu lakin hum fil jumlati afdalu min ghairihim in ka hada jumlar sahabbai sun fi duk wanda ba su ba min jami'ar ajiyal a cikin dukkan al'umma ko dukkan jama'a ila an ta koma sa'atu a al'iyama ta tsaya la ahada ya sawihim kar a roɗe ka babu wani mutum da zai iya daidai da sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wani waliyin da ya wuce su karshen waliyai su ne ina fatan ana fahimta duk wani waliyi sai dai biyo bayan sahabban manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk wani shehi na gaske sai dai biyo baya da daraja da kima na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma babu wani wanda yake kai daraja ta Abdullahi dan Abbas ko yake daraja irin ta Abu Huraira ko yake daraja ta wanda daga cikin sahabbai kamar cire wa'ancan manya-manyan sahabban gawaki daya yace lakin hum fil jumlati afdalu min ghairihim sun fi kowa wa'anda ba su ba in ka hada sahabbai gaba ɗaya to ba mai daraja irin tasu la yusawi la ahada yusawihim ba wani ke da daidai da su ba wanda ke iya daidai da su a wajen kima daraja haka Allah ta'ala ya so haka Allah ta'ala ya ba su kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud ya fada Allah madaukakin sarki ya duba zukatan bayi halittun sa gabaki daya ba mai tsarkin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin bayin sa da halitta shi ya tsarkake sama da kowa ya daga darajar sama da kowa sai ya zaɓe shi zanto imamul mursali da kuma katimin nabiyina in ka cire kuma sauran annabawan Allah baki ɗaya daga nan kuma Allah maɗaukakin sarki babu mai daraja da ƙima kamar da tsarki irin zuciyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin bayi da ni da kai da nawa da naka shehi na da naka da malami na da naka da wane ne na da naka ba wanda kima shi ta kai daraja ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka sai ya zabo su sai ya aje su tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud ya faɗa don haka yace izdira'u bin naqil izdira'u bil manqul kana walakantar da ɗaya daga cikin sahabbai to farko annabi sallallahu alaihi wa sallam ka fara tabawa saboda haka dole mu san darajar su mu san kimar su mu yi da'a mu bi Allah mu bi manzon Allah sallama mu bi ina suka taka tunda annabi sallallahu alaihi wa sallam da suka tambaye shi mun karanta a sati kaman biyu da ya gabata ko idan an ka suka so saba'in da uku to ina mafita ina za mu gudu sai ce wanda duk ya yi sa'a ya tsaya kan abin da nake kai ni da ku shi kenan shi ke nasara duk wanda ya bar wannan ya taɓe ya yi asara qawluhu wa wasiyatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fihim wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga mutanen Madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yuhibbul ansara illa mu'minun wa la yubghiduhum illa munafiqun ba wanda ke son mutanen garin Madina sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai dai mutumin da yake mumuni ne wala yubghiduhum illa munafiqun ba wanda yake kin su sai dai munafiki ba wanda ke son irin su Jabir dan Abdullahi al-Ansari ko sai wa sai mumuni ba wanda ke kin su yayi gaba da su sai wanda yake me sai wanda yake munafiki Allah ta'ala ya kare mu daga munafirci fadin sa da yace wajiranuhu min ahli al-madinati fa'rif fadlahum ai allazina yaskunu fil madinati allazi yaskunu fil madina ko wanda suka zauna garin Madina wa yasbiru alaiha suka yi hakuri suka zauna ihtisaban dan neman lada kun ji ana zama garin Madina ne tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a tattaro a zo ba don kuma ba don neman lada kenan kar ku yadda wani ya saka maka kaso manzon Allah ba don lada ba ya baka aiki ina fata ana fahimta to kuma lokacin ba za ka so ya so na hakika ba kana so don lada sai ka tsaya ka kalli wani irin so ne Allah madaukakin sarki ya ce a yi masa ina fatan ana fahimta me yasa za ka gane wani irin so ne Allah madaukakin sarki ya ce a masa a daidai wani lokacin don me kana neman ladan Allah wa yazbiru ala ajwa iha ihtisaban lil ajri yana hakuri akan duk wani masifa ko wani abu da zai iya faruwa na rashin lafiya ko zazzabi wanda ake iya haduwa da shi a garin Madina kamar yanda sahabbai da suka je garin Madina abu da yawa ya same su ka bar garin ku kana koma wani gari ka fara shan ruwa sai kaza da kaza ya same ka sai kaza da kaza ya same ka wanda ba gurinku ba ne ko ka je gurin sanyi garinku ba gurin sanyi ba ne gurin zafi garinku kaga kaza da kaza da same ka ihtisaban lil ajri sun jure sun yi hakuri don neman ladan Allah wa lazimu salata fi masjidir rasul sallallahu kuma suka lazimci sallah a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yasa ya ce duk wanda ya hijira dan Allah to Allah ta'ala zai samu ladan shi a wajen Allah ka hijira ya yi hijira dan ya je zauna da manzon Allah Allah madaukakin sarki zai baka fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi ma'anar hijira zuwa ga Allah Allah zai baka lada sakamakon hijira kenan ko wa rasulihi kuma zaka zauna ka samu albarka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aka ce kai mamu na manzon Allah sallallahu ne ai shikenan an gure akwai mai limami irin naka babu mai limami irin naka kai ne mamu a masallacin manzon Allah sallallahu ko manzon Allah sallallahu shine yake yin sallah to kaga wannan ai kana lada mai yawan gaske lahu ajrun fi zalika laysa hunaka shakkun babu shakka a wajen duk wani wanda yake musulmi nagari na kirki duk wanda ya salla a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masallacin manzon Allah baka samu wani a yau ko jiya ko shekaran jiya wanda ya samu fayala daraja irin wannan dan me babu wanda ke da liman irin su wayannan sahabban ko akwai ba mai malami irin nawa irin nawa nan sahabbai ba mai shiryarwa ba wanda yake da wanda zai shirye da shi irin na irin na wannan sahabbai babu wanda zai baka da mai nusar da kai kan abu ya ce kai ko ka bari kawan nasu amma allazi yaskunuha wayanda suke zama garin Madina wa yafsidu fiha kuma suke barna a cikin ta wa yushriku billahi azza wa jalla kuma suna yin shirka wa yanshuru wa yanshuru bid'a suna yada bidoyi fa haza asabuhu ashaddu wannan azabar ta mai tsayanin gaske ce Allah ba ta'ala fahimta ka zauna garin Madina ka yi abin alkhairi sai ka samu alkhairi da ka zauna garin madina sai ka yi abin sharri to kuma sharri ne za ka hadda shi ina fatan ala fahimta allah maɗaukakin sarki ya tsare mu saboda haka ba dalili ba ne ko hujja da wayan suke ɗauka sai a ce ai ai a maka ma an yi kaza ai madina ma an fara ana yin kaza ana yin kaza to kuma dan ka je kayi abin da ba daidai ba a garin madina kuma sai a yi tuciya da shi ina fatan ala fahimta zunubi ma zai samu wanda ya fara yi idan har an je an yi din ina fata ana fahimta Allah madaukakin sarki ya tsare mu idan har an yi atanto za a yi zunubi ne saboda ne an zo da abin da shi annabi sallallahu alaihi wasallam bai zo da shi ba a garin Madina ɗaya daga cikin sahabbansa bai zo da shi ba a garin Madina an sami tabi'ai sun zauna ba zo da shi ba a garin Madina an samu su imamu darul hijira su imam malik tabi'u tabi'una sun zo ba zo da shi ba a garin Madina an samu suwa na suwa da duk wa'ansu malamai na addini sun zauna su imamu shafi'i yan makka ƙorai shawa duk ba zo da shi a nan ba to wani ya zo da shi yanzu kuma haka zai zo ya samu zunubi ne Allah ta'ala ya tsare mu fa za azabuhu ashaddu azabuhu mudha'afun azabar sabil linkawa ce kala sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallam yace man ahadatha fi amrin man ahadatha fiha hadathan aw awa muhdithan fa alaihi la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in hadisi a cikin sahih bukhari da sahih muslim hadisin ali dan abi dalib annabi sallallahu alaihi wa sallam yace duk wanda ya kirkiri wani abin kirkira a garin madina ko ya bawa abin kirkira kariya ya janyo wani abu wanda yake ba addini ba ya kawo cikin garin madina tsinuwan Allah ta tabbata gare shi da tsinuwan mala'ikun Allah da kuma mutane gabaki ɗaya duk wanda ya kirkiri wani abu wanda yake na barna ya zanto na sabawa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo garin Madina to Allah ya tsine masa albarka sannan ko mala'iku ma sun tsine masa albarka dukkan mutanen kirki tsinuwarsu yana tabbatuwa zuwa gare shi Allah madaukakin sarki ya tsare mu don haka yan uwa musulmi ya zama wajibi ka san kimar su ka san daraja ta sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ɗaiɗaikun su da kuma keɓancensu da kuma mai dunkulensu ga baki ɗaya dukkan wani musulmi na kirki ya sani cewa ba wani mutumin da za a kawo a faɗi fayararsa da darajar shi da kimarsa sama da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ka yadda ƙarshen waliyai ai su ja'far bin abi talib a duba irin matsayi da kima da su ja'far bin abi talib suka samu irin su abdullahi bin rawaha da sauran sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallam irin su sa'ad dan abi waqas irin su Imran bin Husaini irin su Usaid da sauransu suna da kima da fayala amma ba su ware waɗansu mutane suka ce to ku zo ba yanzu kai kai ne nawa na baka kaza na amince ba da kaza ka je kai ba ga su Umar ran ba tun a duniya an tabbatar musu yan aljanna ne amma su Umar me suke yi kokari suke suna cewa sai mun ga ɗayar an tabbatar mushi dan aljanna ne amma da aka bashi labarin Uwaisul Karni da ya zo garin madina ko ya zo aikin hajji a maka ina tambaya halifikun uwaisu akwai uwaisu a cikinku aka bincika ainihin gurin duk manya-manya da suka zo har ya kai amirar mumina ya ambace su bawo mai suna uwaisu a ciki a to ina yake to can sai aka ce to a koma cikin talakawa talakawa da suka zo daga can gurin a tun sai aka nemo shi da aka nemo shi shi ga shi nan ana bincike kai ne uwaisu ne uwaisu min karni sun ma kaza kaza kaza yace eh haka ne kana da mahaifiya eh kana da kaza kai cuta na bar ka warke ga taban shi nan anan shine sai Umar yace kaman addu'a kaman me kaman addu'a haka shi da sai yace kawai shi shine kawai za a rike sai an yi kaza an yi kaza kaman addu'a me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya same shi a ce yayi masa addu'a saboda mai da'a ne ya biyayya gawa ga mahaifiyarsa ya rayu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bai samu ya zo ya haɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cikin manya-manyan tabi'ai Allah madaukakin sarki ya taimake mu qala al-mu'allif rahimahullah wa alam anna ahla al-ilmi lam yazalu yarudduna qawla al-jahmiyya hatta kana fi khilafati bani al-abbas takallamat al-ruwaybida fi amri al-amma wa da'anu ala athari rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa aka zo bil qiyasi war ra'ayi wa kaffaru man kalafa man kalafa malam yace Allah ya mishi rahama wa alam ka sani anna ahlal ilmi ma'abuta ilmi na gaskiya lam yazalu basu gushe ba yarudduna qaulal jahamiyya suna yarraddin maganan jahamiyya hatta kana fi khilafati bani abbas har sai da aka zo zamanin kalifancin wanda daga cikin bani abbas takallamat ruwaybida fi amril amma sai aka samu ruwaibida suke magana akan al'amarin al'umma baki daya ma'ana wanda ba shi da ilimi bai san ilimi ba ba shi da alaka da ilimi na addini kuma zanto shi zai faɗa a ji su ne ruwaibida waɗa'anu ala asar rasulullah sallama suka rika sukan abin nan hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam wa akazu bil qiyas suka yi riko da qiyasi wanda yake fasidi wa ra'ayi da ra'ayoyi wanda suke fasidai wa kaffaru man kalafahum duk wanda ya saba mu suka ce are ya sa kafirce mata sa kafirta shi kai wa alam anna ahlul ilmi lam yazalu yarudduna qawla jahmiya al jahmiya sabaqa ta'rifuhum mun san su waye ko jahmiya sune mabiyan jaham bin safwan ko allazi nashara maqalatal qabiha wanda ya yada maganganu munana fi annal qur'ana makhluqun cewa qur'ani halitta ne wajahara bi nafi al-asma'i wa sifat ya fito fili wajen bayyana ta kore sunayen Allah madaukakin sarki da suka tabbata a cikin alkur'ani da sunnan manzon Allah sallama da siffofinsa wa qala bil irja yazo da abin nan yazo da aqida ta murji'a walahu mazhabun kabisun ya da mazhaba mummuna fa atba'uhu sai suka bi shi yusammuna bil jahmiya ana kiran su yan jahmiya nisbatan ila al jahmi ko ana jingina suwa ga shi jahan bin sufan sai ce yan jahamiya wa min ashnai aqwalihi mafi muni na daga cikin mafi munin maganganun su alqaul bi kalkil qur'an cewa qur'ani halittan Allah ne ba siffar Allah bane ba maganan Allah bane ba wala bai asma'i wa sifat suna kore sunayen Allah da sifofinsa anillahi subhanahu wa ta'ala wa taharifu kalamillah da canza maganan Allah wa kalami rasulihi bil batili suna canza maganan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su juya ta da me da abu na ƙarya fahum akdarul firaki wa akbawaha sune turkoki wanda suka fi kowa hadari suka fi muni wani zalika ahlus sunnati hakanan ahlus sunna wa ahlul ilmi da ma'abuta ilimi lam yutruku don haka ne ahlus sunna da malamai ma'abuta ilimi na gaskiya ba su bar su ba bal raddu shubuhatihim duk shubuhan da suke jehowa ana musu raddi shi yasa idan ka kalli duk wani wanda yake dan bid'a to za ga yana da wani abu na murji'awa yana da wani abu na jahamawa yana da wani abu na mutazilawa da kawarijawa gashi nan gefe da gefe daban ina fatan ana fahimta don haka yace wa fannadu aqwalahum wa afdaluha suka karar da zancen suka bata shi wa hadha mawjudun fi kutubi ahli al-ilmi in ka duba littafan malamai zaka samu min hana daga ciki raddu imamu ahmad bin hanbal rahimahullah alal jahamiya akwai littafin da ya raddi wa su jahamiya sunan shi raddi imam ahmad bin hanbal alal jahamiya mawjudun madbukun samamme ne an ma buga shi akwai raddi usman bin sa'id darimi kenan wanda yawa bishir al-marisi al-anid mai tsaurin kai shi ma madabu ne an buga shi har yanzu na da gaske akwai bayanu talbisul jahamiya na shekul islam ibn taymiya rahimahullah na daga ciki ijma'ul jiyushin islamiyya ala gazwil mu'attalati wal jahmiyya na babban almajirin ibn taymiya ibn qayyim al-jawziya rahmatullahi alaihim gabaki daya suna yin raddi akan wayannan zantuntuka ko ababen da su in jahmiyya suke fada na cewa qur'ani halitta ne da kuma kora suraye da sifofin Allah madaukakin sarki abu na gaba hatta kana fi khilafati bani abbas fi khilafati mamun kenan ko min bani abbas hadasa sharr a lokacin sharri ya faru wata kallama man laysa ahla lil kalam fil ilmi wanda bai dace yayi magana ba a cikin ilimi sai magana wal usul da asali na addini wa idza takallama al insanu fi ghairi iftisatihi idan mutum zai yi magana ga abinda bai kebantu da shi ba tafsidul umur al'amra su baci fala budda Allah ya takallama fi umur din wal ilmi illa ahlul iktisad wa ahlul ilmi don haka ba makawa ba wanda zai magana ga abin da ya shafi addini da ilimi sai dai waɗanda suka dan keɓanta suka keɓantu da ilimi suka keɓanta da sanin wannan ilimin don haka fala yasluhu an yakuna al'amru fawqa baya dacewa al'amarin addini ya zanto hayaniya ne kullun ya takallamu yadda yil ilm kowa zai magana sai ya kirayi shi mai ilimi ne kama huwa mawjudul an kamar yanzu yake yanzu ne muta'allimin masu mai da kansu malamai الذين يسرون في مسائل العقيدة ويتكلمون فيها ذات جاهية في ثور كي في كرف هذه سنة مغنى أكم مسألة العقيدة سنة مغنى أكنتا فكلموا في الإيمان وحقيقة الإيمان في مغنى أكن إيمان ده حقيقة ننسى وتكلموا في أشياء وهم ليسوا في الإير ولا في النفير سنة مغنى أتكمي ababe da yawa da ya shafi addini amma kuma laisu fil iri su ba jaki ba wala fil nafir kuma su ba mangala ba ina fatan ana fahimta to kaga ya kasa ta zo ba su da wani matsayi a gurin ba ja kuna ba ko ba mangala ba laisa indahum ilm ba su da ilimi su ba kowa bane ba wala ta'allamu ala ulama ba su yi ilimi wajen malamai ba inda ma ta'allamu ala anfusihim sun yi ilimi ne su da kansu wa tamadu ala fahimihim suka dogara akan fahimtar su wa saru ya aqiduna qawaidan min indihim suna sanya ka'idodi na aqida daga wajen su mai wamin fahimihim da fahimtar su fal amru kadirun jiddan al'amarin yana da hatsari kwaran gaske da ya je ya dawo can da ya je aka kai shi makaranta da ya je ya yi talla ya yi kaza da kaza da kaza sai ɗauko wani aƙida ya samu wani gurin da akwai kaza da kaza ya abin nan da ya dawo kofa gidansu shi ma sai nashi zane ya zo ya tara yara da sunan zai fara karanta musu alkur'ani za a fara koya musu alkur'ani yan mata da samari an fara to kuma da man karatun ba nisa ba ko idaje ko ba shine manufa ba sai a waye gari kawai waƙoƙi ne kawai suke koya suke yi saboda mai waƙoƙin ne ya iya kuma yana da bakin da zai magana shi ma malami ne a unguwa malam wani sai ga masallacin unguwan ma ba ruwan shi da shi inda ahlus sunna ake cewa sun kaza sun bude masallacin su ne saboda dalilai ɗaya bayan ɗaya wa'inda ba abin da manzon Allah sun ne sai ayi ba ake yi shi yasa aka je aka yi ko to kuma sai ga shi kuma yanzu can inda ake cewa nasu ne suna taron hanyar da duka ɗaya ne sai ga shi kuma cikin farandarsa cikin rumfarsa cikin kaza da kaza to saboda masallacin ba yadda da an je an buga hotuna a cikin masallaci sai ko manganu su yawa ba za to kuma shikenan kuma mu kuma yin zami inda akwai wannan ne zami sai ga shikenan an guji can gurin an zo an tsaya shikenan addini ya zanto bashi da gata kowa zai iya magana a matsayin sa shi na me shi na malami har ma da za a saba da shi da shi malamin da ake zuwa aje nawari ko sani ko askari ko iziya ko kaza da kaza da kaza dan rushi da dan waye da dan ashir an je an zauna an koyi ahlari a wajensa da wani abu zai kawo sai almajiran wanda ce za su yi fada dawa da shi wannan shi wannan shine malami na hakika fa in ka zo daga ahalarinka har mudawwana zai iya koya maka ka zo da arba'una hadisi dai gwargwadon abin da ya samu zai koya maka ka zo da kaza da kaza da kaza zai tafalluka nan za a koya maka su amma kuma ga wani tun shi kwata-kwata ko zuhuru ka kawo kace ya karanta ba zai iya ba wakar da iya wata daban ce ina fatan ana fahimta to kuma sai a zo yanzu ga wani abu ya faru sai a rika faɗa tsakanin wannan da wannan sai kuma shi ma yana ta cewa zai faɗa da malam su malamin su daidai yake da wa da wannan malamin ina fatan ana fahimta duk wannan ba ruwai bida bane wayanda ba su san abu ba kuma an bari sun sun zauna kan abu kuma an zo su ma kuma ana biye su ana tafiya su ma sun samu matsayin su dole sai a samu matsaloli Allah ta'ala ya tsare qawluhu takallamat ruwai bida fi amri al-amma hadha fil asr kana duba lokaci ko ko lokaci yayi ne إذا تكلمت الرويبدة إذا الرويبدة الرويبدة وتكل وتكلمهم من علامات الساعة وأن نادق تسمى الرويبدة يعني من علامات الساعة نادق تسمى علامة تاشن القيامة يقول أن يتكلم في أمر الأمة من ليس معروفا بالعلم sai zanto wanda za a zo ana magana da shi akan al'umma gabaki daya to kuma ba malami bane ko maganan da ya shafi ilimi ne sai a ce kuma shine za a yi magana da shi ina jagora ina wakili ga malam wayana shi ko malam wayana in yazo ahalarin mai kyau ma bai sani ba ina fatan ana fahimta hazihi hiya ruwaibida wannan sunan ruwaibida wa takallumuhum min alamati sa'a ka sami irin wayannan suna magana a cikin al'amarin addini ko ma wani bangare suke so alaman tashin alkiyama ne fala yasluhu an yatakallama fi amri al-amma wal masail al-amma illa ahlul ilmi war rasikuna fil ilmi baya ingantuwa bai dace ba a ce wani yana magana a abin nan a bakin mutane ga baki ɗaya da matsalolin al'umma sai dai masu ilimi wanda kuma suke matabbata a cikin ilimi la ya tadakkulu fiha kullu wahidin ba kowa yake shiga kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawfi aza'u bihi wa law radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la alima allazina yastanbitunahu minhu wa law la fadlullahi alaihim wa rahmatuhu lattaba'tu ash-shaytan haka ne illa qalila Allah maɗaukakin sarki ya ce yayin da wani al'amari ya zo musu na kwanciya hankali na aminci ko na tsoro sai a rika yaɗa shi kowa ya ta faɗa da sun mayar da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sannan zuwa ga shugabanni misali a yanzu kenan malamai masu ilimi na gaskiya da wa'anda Allah ta'ala ya ba su ilimi sun san yanzu za su zaƙulo hukuncin su gano kaza da kaza ga yanda ya kamata a yi to amma da an zo an yi magana kowa da nashi kowa yana da matsayinsa kowa zai iya faɗa kowa zai iya yi aga an samu matsala fal umurul ammatu lil umma la yatakallamu fiha illa ahlul iktisas al'amuran da ya shafi al'umma gabaki daya ba wanda yake magana akan shi sai waɗanda suka san wannan don haka suka ce man takallama fi ghairi fannihi atabil ajaibi duk wanda ba abin da ya sani ba zai magana akan shi to zai zo da abin mamaki yan uwa musulmi ko abin da ya shafi mulki na kasa ko abin da ka sani shi ya kamata ka yi magana akan shi to amma matsayin da muka samu yanzu a Najeriya kowa ɗan Najeriya ya iya ne abin da baka san kan shi ba kai ba ga fahimta shi a rediyo ba ko ka gani a jarida ko ka gani a wani kafafen watsa labarai na Facebook ko kaza da kaza da kaza sai wannan ya fito ya faɗa sai wannan ya fito ya faɗa kafin nan al'amari duka ya rikici shi yasa ƙasar ta kasa samun yana take so kowa zai magana amma ga kaza ya fito sai a bari masana kuma sai su yi bayani akai ina fatan ana fahimta masana sun yi bayani ai gashi kaza kaza kaza sai a dauki dauka ba hakan na yan rediyo suke ba an faɗi wata magana sai a ce to a kirawo wane ne kari a kirawo wane ne sai a yi magana sai a ce su ne masana akan abu to in ka ji abin sai ka ji duka ya saba da kai abin da ka fahimta kuma su ba inda za ka zo ka tsaya ka saurara to za ka ga wani zai faɗi son zuciya shi ne kaza sai wancan ya faɗa in aka zo aka tattara sai a san ina ya kamata a yi to amma yanzu kai tsaye da kaza ya fito mun fara tsinuwa da an fara tsinuwa ga shugabanni kuma suna lalacewa shike kuma lalacewa ta samuwa ta samu mabiya aka ce duk lokacin da shugaba ya lalace to mabiya sun shiga uku duk lokacin da aka ce shugabanku ya lalace shugabanninku sun ɓaci sun samu matsala to kuma kun samu matsala saboda mai biyan da aka yi dai juyin abin dai su ne yake hannunsu to kuma su ga kan tsinannu ne kun tsine mun sun lalace to kuma kuya za ku sami da kuke so kaga ba a samu ba ina fatan ana fahimta don haka duk abin da ya zo ana barin shi ne waɗanda suka sani su yi magana a kai waɗanda ba sani ba kuma ba za su yi magana akan shi ba yayin da kai magana kan abin da baka sani ba shikenan ka samu matsala ko da kai malamin addini ne akwai abin da bai kamata kai magana akan shi ba akwai da yawa daga cikin malamai zaka ji mutum an yi wata magana sai ya zo yi magana akai kuma shi bai san abin ba Allah ji kan man jafa yace yanzu nan ka haddace Qur'ani kai kaza kai kaza sai kuma gawa ne yazo yace in aka zo mu za a nema ko kuma likita za a nema ga ina ana so a yi operation a yi tiyata kaga dole sai a nemo likita har ma ya ce ma ka tsaya waje akaramakan lahu da rawanin ka da gemun ka da kaza sai ka zauna kana jiran menene a in ya fito kana tambaye shi kuma me ya kamata ai sai rubuta ma ce je ka so kaza kuma a guje sai ka je ka so ayyalin ka ne ko a waye saboda me abin da ya sani to matsayar da muka samu Najeriya suka ce ba a tsayawa kowa bai tsaya kan abin da ya sani abin da ka sani da abin da baka sani ba shikenan ka sani akan mulki kowa na iya yin magana dole a samu matsala akan addini kowa na iya yin magana dole a samu matsala amma sai a bar wa'ina suke banta da abin suka sani sai su wadanu ala asar rasul sallama yace tadakkalu suka shiga hatta fil ahadith akan hadisai yajrahuna fiha suna me suna raunata wa'insu wa yu'allifuna mu'allifatin suna rubuta takardu wa yusayhuna wa yuda'ifuna su inganta wasu su raunata wasu wahum ala ma urifu min al-ilmi wahum ma urifu min al-ilmi ba san su da ilimi ba wala ta'allamu ba su yi ilimin ba walai su min ruwatul hadis ba cikin marwayatan hadisin wala min a'immatul hadis ko ko malaman hadisi fahum ruwai bidat su ruwai bida ne qamat wa sarat tatakallam sun tsaya suna yin magana fi akdari shay ga abin da yafi kowanne hadari wa huwa ilmul hadis a ilimin hadisi wa ilmin ruwaya da ilimin ruwaya kamar ya taba jin wani malami yana karatu yanzu karanta wani hadisi sai ga ya ce ya rasa yanda zai da yace ce wannan ko dai an soke shi ko kawai shikenan ka to baka sani ba kaga baka sani ba ina fatan ana fahimta sai ka tsaya kan abin da ka sani duk wanda ya tsaya kan abin da ya sani ba ya samu matsala ba matsalar da ake samu ba a tsayawa kan abin da aka sani wa ka zo bil qiyasi wal ra'ayi wa kaffaru man kalafahum ka san cewa ake karatun hadisi ko baka yi karatu ba in dai kai fiqhu shikenan hadisi abu ne mai sauki wa ya ga maka su masu fiqhun ba karatun hadisin suka yi ba suke zuwa suke bincike akan wannan suke ai duk hadisin suke ta kokarin kaza da kaza da din shi ko ba haka bane ba to dole kaga sai an tashi a yi shi yasa za ga ana karatun hadisin ana karanta littafi kaza littafi kaza babu ɗanɗanan ana karanta sunan manzon Allah sallallahu saboda me sama ta ka kawai aka ɗauke shi an ɗauke shi kawai ka gani zaka iya yi ba sahabbai bane suke zaune sai an yi kaza a ce tambayi menene kaza manzon Allah sallallahu alaihi musu bayani kuma ya za a ci hakurin kai ka je ka ɗauka zaka iya da haka ake ko da yanzu abin yayi sauki sai a ce kawai ai ba sai kayi ba ko kuma ma sai a kawo wani abu a ce wai rigima tashin hankali yake kawowa ko ba haka bare ba haka suke cewa da kuma ba abin da ke kawo mutane zama lafiya a ce magana manzon Allah ta sama ka ambaci cewa tana kawo rigima kaga ai wannan son zuciya ne ba magana da ta fita kawo kwanciyar hankali wa innaka latahdi ila siratin mustaqim ba wanda ke shiryar da mutane kan hanya madaidaiciya hidayati irshadin banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maganan kowa zaka fada ko zaka kawo bata kai ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba saboda haka Allah jikan mala abakar gumi yace karatun hadisi da aiki da shi shi ya kawo zama lafiya ke na rashin karanta hadisi da rashin aiki da hadisi shi ya kawo tashin hankali ko ma sai ai Allah madaukakin sarki ya tsare mu wa ka zo bil qiyas wal ra'i wa kafaru man kalafahu al murad bil qiyas huna al qiyas al batil ana nufin qiyasi wanda yake batili amma cikin tsari ai qiyasi wanda yake sahihi ana amfani da shi ko ina cikin ma sharuɗa amma qiyasu sahih fa hadha min usul al adilla yana daga cikin ababen da ake kafa hujja da su ba dole bane ka ce ka samu nassi karar akan kaza dole za a samu nassi za a samu abin da aka yi ijma'i akan shi za a samu kiyasi wanda yake sahihi akan abu shikenan sai a dauka sai ayi amma kar ka zauna ka ce ni sai na samu kaza kai tsaye to wannan kuma ka jawo aiki ba neman shari'a ake ba Allah ta'ala ya zare mu lakin na kiyasul batil kiyasi wanda yake batacce abin nan mara kyau ka kiyasul khaliqi alal makhluqi kaman kai kiyasin mai halitta da kuma wanda suka yi halitta aw kiyasu mas'alatin ko kuma kiyasun wata maslaha matsala la tattabi umma a mas'alatul maqis wanda ba ta iya haduwa da mas'alar da aka yi kiyasin ta da ita alaiha fil illa a wajen illa kenan dama illa kaza shi yake sa ayi kaza na fata ana fahimta illa ta ce kar a ci dukiyar maraya ita ce ta kawo kar a kona dukiyar maraya ina fata ana fahimta ai cewa kai kar a ci dukiyar maraya ko ba haka aya ta ce ba to yanzu kuma aka kona dukiyar maraya yayi to aka hana ci balle wani balle kuma konawa ina fata kana fahimta lianna al-qiyas huwa ilhaqu far'i bil asali shine a qiyasi a rizkar da reshe da asali fil hukumi wajen hukunci li illati jami'atin bainahuma saboda illa ya ta hada tsakanin su fa idza lam takun hunaka illatun idan babu wata illa jami'atin da ta hada su fa hadha qiyasun batil wannan qiyasi ne wanda yake batacce Allah madaukakin sarki ya tsare mu ina ga anan gurin ya kamata mu tsaya saboda zuwan lokaci ko abin da na faɗi daidai ka tarye daga nan daman Allah Allah ta'ala ya haɗa mu cikin lada ga baki ɗaya wannan ya kuskure ko tuba harshe ne da shi inda karancin ilimi Allah ta'ala ya gafarta mini ya gafarta mana ga baki ɗaya marasa lafiyan mu Allah ta'ala ya ba su lafiya masu lafiya Allah madaukakin sarki ya ƙara musu lafiya iyayen mu da malaman mu da kakannin mu duk wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ta'ala ya gafarta musu kai musu rahama ka sa aljanna ita ce makoman su mu kuma Allah madaukakin sarki muna roƙonka da sunayenka kyawawa Allah ta'ala ka sa mu cika da imani Allah ka ƙara mana so da ƙauna ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam sai da za mu samu ladar ka ya Allah wajen ɗa'a da biyayya da son manzon Allah sallallahu muna son manzon Allah sallallahu don ɗa'a don neman ladan Allah maɗaukakin sarki kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa. Allah ta'ala ya taimake mu yan kasuwan mu Allah sanya musu albarka a cikin kasuwancin su manoma Allah sanya albarka a cikin noman su ma'aikata Allah sanya albarka a cikin albashin su duk wani hau ko masifa ko bala'i da ke iya zuwa ya dawo kan duk wani mai nema Allah madaukakin sarki ya kawo kariya Allah ta'ala ka kare mu Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana kariya ka ba mu ikon kauce mata Allah madaukakin sarki ka tabbatar da mu akan daidai abinda shugabanni suke daidai Allah ka tabbatar da su akai na kuskure Allah ta'ala ka nuna musu kuskure ne su gyara dan a gudu tare a tsira tare subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayka وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Alhaji Malam. Alhaji Malam.